بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المهبر والكاطف بنظرة تأتي لنا بظفر الحمد لله من أقول يا الله تبارك وتعالى دي كام إرمان رانا مصري من البركة يومنا ثلاثة بيو قوة رمضان هجرة النبي عليه الصلاة والسلام شكرا تدبو لاد دريهدو دا أربعين دبير wacce ta yi daidai da goma sha biyu ga watan uku na miladiya dubu biyu da ashirin da hudu muna cikin wannan babbar mu'jiza ta sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama sura ta 64 suratul tawabuni inda muke taba abin da ya sawwaka cikin yassarewa ta ubangiji jiya mun kwana akan aya ta 14 inda Allah tabaraka wa ta'ala yake jan hankalin mu'minai cewa su sani da yawa daga cikin ƴaƴansu ko matayensu akwai makiyansu wato abin da ake nufi waɗanda ba sa son ku yi aikin alhairi idan ‘ya'ya suka hana uba zartar da aikin alhairi to wannan haihuwa ‘ya'yan sun zama makiya gare shi haka idan mata suka hana miji aikin alhairi abin da zai samu saduwa ga Allah to wannan zamantakewa ta zama kiyayya kenan saboda rayuwa wa innal hayawana darul akhirah kyakkyawar rayuwa da gidan lahira ne kuma mun ji sababin saukar wannan aya cewa sahabbai mutanen makka da suka so su yi hijira bayan muminai na gaske sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina wasu daga cikin musulmai sai zamana matayensu su ne musu raki suna nuna musu shagwaba kuma da ƴaƴayensu har ya suka kasa yin hijira to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito Makka sai zamana waɗannan sahabbai na Makka wanda basu bi manzo Allah Madina ba suka ga waɗanda suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama sun samu ilimi da karatu da tarbiyya da tazkiya fiye da su to wannan abin yasa suka dinga jin haushin matayen nasu da ƴaƴayensu sai Allah yake ku sani ku mu'minai akwai daga ciki ‘ya'yayenku da matayenku akwai waɗanda suke maƙiya a gari amma dai ku musu afuwa to wannan anan muku kwana inda maulama shawul islam yake cewa al'adu man yukhalifu muradaka asalin abu wanda ake kira aduwi maki wanda yake saba ma abin da kake ne idza idza halabta wato idza salafta wato idan ka saba musu fil maqasid a cikin abubuwan nabi wannan shine asalin abin da za a kirawo adawa wa zawjatu mukhalifatun lizawj fi muradihi ghaliban so da yawa ana samun mace ta dinga kokarin sabawa miji cikin al'amuransa ana samun wannan hatta hadha almajlis shawul islami ce hatta wannan zama law Allah ma tuhibbu nisa'u da a ce za mu biye wa matayenmu kawai labakina inda kunna da gurin za mu zauna kawai ba ma za mu zo wannan masallaci ko wani majalisi mu zartar da abin da muke faɗa ba la siyamal jihadu to balantana kuma a ce jihadi yanzu na za su dinga raki suna kuka suna nuna kauna suna nuna idan an tafi ba za a dawo ba yana la siyamal infaqu kuma musamman ma wajen ciyarwa da yawa namiji yana so ya ciyar kamar yadda jawaban nan duk sun gabata a jiya mun zuko jawaban mun yi magana da yawa wanda Allah ya hore wa hali a cikin iyalansa zaka ga ana samun matayansa ba sa son bajinta da yake ta kyauta ta sadaka ta hidima sai su ga kamar dukiyarsu ake narkarwa ake ƙararwa yaya za a ƙarar musu da dukiya a mutu babu komai to galibi su iyaye mata suna da irin wannan lissafe-lissafe kuma abin da aka ciyar shine wanzaje amma abin da aka rike shi shine ƙarare yace musamman ma a wajen cewa yace lasiya ma ashaddu min zalika ko kuma abin da ya faka wal mukhalafatu fil asli sabawa a cikin nufi shine ra'asul adawa wato gaba da abin da wane yake so fa idan to tunda haka tunda haka ne al azwaj wal aulad da mataye da 'ya'ya kasirun minhum a ada'un da yawa ku ashe su ma ba sa son haka domin duk mai wadatuwa wanda ya zama mai sakin hannu mai bayarwa bayarwa ta gaske zaka samu galibi matansa wasu ba sa so ko ƴaƴansa ba sa so kamar yadda karatu yake kuma wani ana gaya mutum ne wato halayya ta ɗabi'a ɗan adam kamar yadda muke dajiya a jiya ba duka batun da cewa min aka kawo tabi'i biya ce bangare ne ashe kenan ɗaya bangaren kuma wasu suna so a yi wala Allah ma mai akwai din ne marowaci kuma matarsa sai zan dinga cewa a ba wani a kai wa wani a kai wa wanci a kai wa wanci to haka ake so mace ta zama amma ba wanda in za a alhairin ta hana ba to shine ayar da muka kwana jiya to Allah tabaraka wa ta'ala ya sake ɗebo mana wasu abubuwa da suke shagaltar da mutum akan bin Allah suna hana shi bin Allah ayar da malam ya ja ta goma sha biyar a wannan sura ta at-taghabun Allah ya ce inna ma amwalukum ya kawo adatul hasani yace kadai dai dukiyoyin wa auladukum da kuma ƴaƴayenku fitina wato fitina ce jarraba ce da yawa dukiya tana zama jarraba ga mai ita ya kwana da ita a cikin zuci ya tashi da ita baya son ya ara ita da 'ya'ya da dukiya sukan zama fitina sai waɗanda Allah ya tsarkake ya zaɓa ya ba su damar sarrafa dukiyarsu akan aikin alhairi Allah ya ba shi sa'a 'ya'yansa suka zama salihai ba su fitine shi ba kuma har ma ilgazi wasu suke cewa na wayi gari an ce sayyidina Ali ne yake wannan ilgazi yace ina neman fitina aka ce me yace ina neman aure ina neman mace ai kaga Allah ya ce wasu mataye fitina ne eh to a zahiri fitina ne amma idan Allah ya ba mutum na kirki to shikenan alhamdulillah irin waɗannan ilgazai cewa na wayi gari ina gujewa rahamar Allah aka ce baban Hassan me kake nufi yace ina gujewa ruwan sama domin ruwan sama rahama ne amma in ya sauka gudu ake yi ina neman fitina fitina mai kuɗi ko matayen aure to Allah yana jarraba wasu ya halaka su annabi sallallahu alaihi wasallama ma ya hudu wannan hadisi idan ma ka daga abin ya tafi gurin manzon Allah ya ce ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa'i ban bar wata fitina wacce ta fi cutar da mazaje ba a duniya fiye da mataye sai an yi taka tsantsan su abokan haɗin maza ne in babu mata babu maza in ba maza ba mata amma idan an yi haɗuwa ta alhairi to wani haka ake so Allah ya tabbatar da mu a cikin haɗin alhairi alfarmar sayyidina rasulullah shine fitnatun fitina ce lafin gare ku shagilatun an umuril akhirah so da yawa dukiya tana shagaltar da mutum daga lamarin lahira so da yawa ƴaƴa suna shagaltar da mutum ya bar harkar lahira Allah ya ce amma idan ku koma zuwa ga Allah wallahu indahu ajrun azimun a gurin Allah akwai lada mai girma cewa ka koma zuwa ga Allah kana da iyalai mata ko ƴaƴa ba yana nufin a bar su ba domin su ma suna da lokaci ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran Allah ya kira mu'minai cewa ku kiyaye kanku ku tsare kanku da ku da iyalanku daga wuta ashe ba su tarbiyya da nuna musu girman Allah da nuna musu darajar manzo Allah da girmama dukkanin ne daraja duk mutumin da ya tarbiyantar da 'ya'yansa a bisa ganin darajar manya a bisa ganin darajar al'umma a bisa ganin darajar halittar Allah to ya dora su akan tarbiyya kyakkyawa idan mutum malami ne idan mutum mai kuɗi ne idan mutum basarake ne ya nuna wa 'ya'yansa da iyalan da suke kasansa dan adam mai daraja ne kakka wulakanta mutum baka san ta yadda zai zo ma ba ka baiwa ka baiwa ƴaƴa irin wannan tarbiyya to sun samu jigo na zaunawa lafiya duniya da lahira amma kada karfin mulki ko karfin ilimi da karatu ko karfin dukiya ya sa ka nuna wa ƴaƴanka ko jikoki ko iyalai kowa bai iya ba kowa ba shi da daraja to an kai haka ka kashe su in ka mutu sun mutu ka kashe su za su zama ba su ɗora komai ba su ne wa mutane kallon banza saboda sun wayi gari sun ga mutane a gidansu da yawa ko a cikin ɗalibta ko a cikin bara wato bara ba bara ba eh bara daban bara daban bara ta almajiri akwai bara wanda yake zaune a gidan masu akwai ko hadimi a gidan bayan Allah malamai kullum abin da ake nema da 'ya'ya da mata a ɗora musu ganin kimar al'umma Allah ya bamu wannan jajircewa saboda haka Allah ya ce wato wallahu indahu ajrun azimun kuma mutum ba zai ce din yayi tabattuli ya koma zuwa ga Allah shi ba ruwan sama da auren ba annabi ya ce ayi aure Umar ragiba an sunnati fa laysa minni wanda yake ba ruwansa da aure to ba koyarwa ta bace kuma har ma sahabban manzon Allah aya ko wanda suka zo suka tuntubi yaya ibadar manzon Allah take sai da aja ta ce yakan yi sallah da daddare yakan huta yakan yi azumin nafila yakan huta wai suka ce a to wannan annabi ne ai komai an masa sai ɗaya daga cikin su uku yace shi yanzu sallar dare zai dinga yi ba zai dinga bacci ba har abada ɗaya yace shi kuwa ba ruwan sama da wato shan ruwa da rana zai dinga yin azumi har abada haka dai suka ɗauki alƙawarai irin wannan masu zafi manzo Allah ya ce to na ji abin da kuka ce ni na fi ku tsoron Allah ni na kan yi bacci na kan yi ainihin sallar dare kuma ina kusatuwar iyalaina kuma na kan yi azumin nafila na kan sha ruwa saboda haka babu wanda zai kallafa wa kansa zafin addini sai addini ya fi ƙarfinsa to wannan dai a takaice kenan dan adam yana da kyakkyawan mu'amala annabi yana mu'amala da iyalansa har tsere ake yi har harkokin gida ake yi na aika cikin gida fala tufawwitu kar ku gujewa Allah ma'ana kar ku kai Allah lamarin Allah ya tsice muku bi istigalikum bil amwali da shagaltuwarku da dukiyoyinku wal auladu ko ƴaƴa ku kula da ƴaƴa ku kula da dukiya amma kada kulawar ta sa ku bar Allah wa qafar rasul sallallahu alaihi wasallama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan mambari yana mai huduba sai ya hango sayyidina Hassan jikansa in aka ce Hassan Hassan dan Ali Ali dan Abi Talib Hassan dan wajen sayyida Fatima kenan to Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bai waɗannan jikoki nasa girma da daraja da kima sosai yana son su saboda haka da ya hango wannan jika nasa ya tinkaro amma rigar da sayyidina Hassan ya sa har taɗe shi take yi zai faɗa a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai mallake haƙura ba yana kan mambarin sai da annabi ya sauko saboda soyayyarsa ga sayyidina Hassan shine wato sibid rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa raihanatihi a shine kirarinsa jikan manzon Allah kuma ɗan lelan manzon Allah take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sauko daga kan mumbarin ya je ya rike wannan yaro sai na nasa annabi ya ɗauko shi har sai annabi sai da ya koma kan mumbarin yana ɗauke da sayyid na hasa manzo Allah da ya ga yayi haka cewa ya ga sayyid na hasa zai faɗi da sauri ya sako ya je ɗauko shi kuma ya rungume shi kuma suka hawo mumbarin gaba ɗaya manzo Allah sai karanta wannan aya kuma ya ce lalle fa Allah yayi gaskiya eh inna ma amwalukum lalle dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴanku anan auladu su ƴaƴan sai da Fatima ƴaƴan manzo Allah ne babu wani ɗa da mace za ta haifa a gidan mijinta na wannan gidan ne yace banda Hassan da Husaini su ƴaƴana ne kuma jikoki na ne shine manzo Allah ya ce Allah yayi gaskiya Allah da yace inna ma amwalukum wa auladukum fitna kaga yanzu gani sai na zan da nai har na ma sako daga mumbari hudu ba nake sai da ni dauke shi na wasan kaga anan kulawa ce to amma ya tabbatar da cewa lokacin da zaka yi abun ma na harkar soyayya ƴaƴa domin shi da ai samaratu ne na kalbu shine annabi ya karanto wannan lamma ra'aytu sabi yace da na kalli wannan yaro ya taho yana cincibe da ainihin gezar mayafinsa ban iya mallakar rainawa har sai da na dauke shi ce kai wannan fitina wannan fitinar zabaku ce manzo Allah yace wa hadhihi fitnatul abrar wannan ita ce fitinar zabaku wato da yawa zaka samu daga bayan Allah wanda suka narki al'amarin Allah Allah ya jarabe su da san ƴaƴansu suna san ƴaƴansu ba sai mun kama sunayi ba eh da yawa za ga wasu Allah ya jarabe su da san ƴaƴa kasu kuma masana Allah kuma masana manzo Allah to shine a manzo Allah fara nan yace wannan fitinar zaba kuce wannan hadisi ne wanda Maulana Shawul Islam ya ka ana wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunaninsa daga hadisin nan na Abi Buraida Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana huduba ta rana sai na Hassan ya zo kamar yadda dai hadisin ya faɗa anan yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama يصعبنا إذ جاءه الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان da sayyidina Hassan da Husaini sun zo suna da wasu riguna jajaye suna tafiya har ma taɗe su rigunan suke yi fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al-munbari annabi ya sako daga munbari fa amalahu ma ya dauke su wallahu ma bayna dai ya je su gaban sa sun makala yake sadaqallahu Allah ya yi gaskiya da Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna fa nazartu ila hadain as-sabiyayn ji manzon Allah yace sai ne duba zuwa waɗannan yara guda biyu yamshiyani suna tafiya ga shatin tube suke falam asbir ban iya hakura ba hatta qadatu hadisi har sai da na dakatar da huduban ma wa rafa'atu ma na daga tsakko wannan hadisi imami tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabul manaqibi wato littafin nan na darajoji babin nan da aka kawo darajar sayyidina Hassan da Husaini jikokin manzon Allah hadisi mai lamba 3707 ne haka wannan hadisi ya zo a cikin sunan na Nasa'i a cikin kitabun nan na bayanin sallar Idi karamar sallah da babba maganar hukuncin saukowar liman daga mimbari kafin ya gama huduba din hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da sittin da bakwai to wannan dai alkur'ani shi ke gaya mana manzan Allah shi ke gaya mana rayuwar sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kaga anan annabi ya shagalta da jikokinsa da aka ce wato ƴaƴa fitina ne kada mutum kuma ya ce shi ba ruwansa da ƴaƴansa ma kwata kwata ba zai iya zaunawa da su ba ba zai iya irshadin su shirya musu abinda za su zama mutane a duniya mutane a lahira ba in aka yi haka an sauki amanar da Allah ya dora ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati akwai zaman da ake yi na tarbiyya ga 'ya'ya da jikoki wanda suke kasanka lokacin raha raha lokacin da za a ga za su kauce kada kuma mutum ya zama yayi wasarere ƴaƴansa sun zama shagwababbu ba jin magana nan ma ba daidai bane kada mutum ya bar zuri'arsa ta zama lalacacciya ta sababbe ba ta son gaskiya to ba daidai bane wannan kada ran kada hande yake magana ko yawa wannan shine wa waqa'a lahu marratan thaniya wata rana abin ma ya afku ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kana takbiru lis salati yawmul eid da can kabbarbari da ake a sallar idi kabbara ɗaya ce takbiratan wahidatan kasa'irin salawati kabara ɗaya ke a idi da amma yanzu kaga a tsayuwar farko a idi kabara bakwai ake yi a tsayawa ta biyu kabara shida ana yin kabara shida bayan kabara farko a tsayuwar farko kaga an hada da kabara harama bakwai kenan ana yin kabara biyar bayan kabara miƙewa a tsayawa ta biyu wannan kabara shida kenan amma asalinta kabara ɗaya ake kamar sauran nafilfili haka maulama shehu islam ya ka'a nan ita kamar yadda sauran na bulbuli suke sai na hasan ya taso da ingina baya iya yin magana a sassake jikan manzan Allah haka ya taso yana da nauyin magana baya iya yin magana da wuri na sha'a ya taso wata akhara nutuquhu furicinsa yana yin jinkiri kafin ya faɗa kabura ya girma wa lamai takallan bai ma yi magana ba to wata rana sai ya zamana wa rasul sallallahu alaihi wasallama yuhibbuhu annabi kamar yadda aka faɗa yana son sayyidina Hassan da sayyidina Husayn annabi yana son sa kuma yana tafiya da shi fasahabahu ila musallal idi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da sayyidina Hassan filin idi dan da ba a cewa masjidil idi ba a cewa masjidil idin ko masjidil idi sai dai musalla to annabi ya tafi da wannan jika nasa mai albarka falamma waqafa rasul sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya wa qala Allahu akbar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allahu akbar qala al-hasan sai dan hasan sai yace Allahu akbar shi ma ya furta kenan daga nan bakin sa ya buɗe daga kabbaran manzon Allah bakin sa na hasan sai ya buɗe da wannan kabbara to da ya kabbaran nan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allahu akbar sai annabi sake ce yin kabbara sai na hasan ya sake kabbara fasara yukarriru hatta kabbara al-mustafa sallallahu alaihi wasallama sab'a takbirati har sai da manzon Allah ya lakkana masa kabbar saumara bakwai kenan har sai da yaso bakwai to wannan shine asali shikenan ka zama shari'a kuma a dalilin sai na hasan yanzu duk wanda yazo sai laidi kabbara bakwai yake yi saboda dalilin sai na hasan kaga nan soyayya ce dan a nuna mana fassara ayatan ce fa kada mutum ya ki ayansa ya ki kowa ya ce ai kawai Allah to wanda yake ka sanin Allah gashi yawa to wannan shine har sai da ta zama guda bakwai a tazakkara annahu fi salati shine shi kuma annabi sai tana ai sallah ma yake to ko da mantawa ai ta zama addini annabi ne fa sai ta zama addini wa ma za fi salati shi gaba da sallah wa baqiyat na daban sai ta zama sunna ila yawmina hadha haƙƙi zuwa yau din nan namu sai abin ya zama sunna domin aikin manzo Allah ne to wannan shine dai jawabin da sahibul faidati yake mana ba soyayya shagwabawa ba ga mata da 'ya'ya kuma ba kyalewar kiyayya da sangarcewa ba kowa kowa gyara ya sani kenan ko kowa ya bata ya sani yace wallahu indahu ajrun azimun a gurin Allah akwai lada mai girma kada ku yadda ladan Allah ya kubuce muku bi istighalikum bil amwali wal aulad saboda shagaltuwar ku akan dukiyoyi da yayayen Allah tabaraka wa ta'ala yace فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لا دان يجرما yana gurin Allah saboda haka fattakullah ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah mastata'atum daidai ikon ku ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna da wannan aya da muka ja da wannan akwai maganganu da yawa akan su ko ɗaya nasu kace ɗaya masokiya wanda aka fara saukarwa haka tuƙatihi wannan sai ta zama nasu karta wacce ta zama masokiya ko kuma wannan take fassara waccan shine zancen da zai fi ƙarfi a cikin abubuwan da zamu karanto a yanzu cewa fattaqullaha ku ji tsoron Allah mastadatu daidai gwargwadon ikon ku hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma nahaitukum anhu fajtanibu abinda dai na hane ku da kansa ku ji tsoronsa ma'ana ku nisance shi wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum inji manzo Allah abinda na umarce ku da shi ku zo da shi gwargwadon ikon ku sai manzo Allah ya ce wa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim hakika abinda ya halakar da mutanen da suka rayu a cikin zamanin annabawan farko yawan tambayar kure ta mutanen zamaninsu kuma in sun tambaya an kama su saba saboda haka ana jin tsoron Allah gwargwado kowa akwai ajinsa ittaqullaha haqqa tuqati wata aya ta ce ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoro nazalar awwalan wannan a farko ta sauka waccan kenan fassarahu rasulu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya fassara haqqa tuqati dinnan da bi an tashkuruhu lalle ku gode wa Allah wala takfuruhu ka ku kafirci wa tuti'uhu ku bi Allah wala ta'asuhu ku saba masa wa tadhkuruhu ku dinga ambatan Allah wala tansauhu ku manta qalu sai suka ce da manzon Allah wa man yutiqu hala ya rasulullah sahabbai suka ce da manzon Allah wannan cewa haka tukatihi ya rasulullah waye zai iya jin tsoron Allah haƙiƙannin yanda Allah yake so a ji tsoronsa faƙala sai Allah ya faɗa da amsa ta manzon Allah ittaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgudan iko kila an ce nusukan an shafe waccan ittaqullaha haqqa tuqati ya allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimuna cewa ku ji tsoron Allah mafi cancantar yanda ya cancanta a ji tsoron Allah to waye zai iya wannan to da wannan aka shafe waccan shine nusukat ita an shafe ta wakila aka ce a'a la ba haka bane bal bari dai mufassiratul laha wannan wanda ta zo daga baya wanda muka karanta yanzu wato fattakullah masdatu ta fassara waccan ce da suka ce ba za su iya jin tsoron Allah hakikatan ba sai Allah ya ce to an rangwanta mu ku ji tsoron Allah gurgudan iko man ittaqallaha mastata'a duk wanda ya ji tsoron Allah gurgudan iko faqad ittaqallaha ka tukati ai a iya darajarka nan ne tsoron Allahnka tsoron Allah wani ba da wani bane ga hadisi nan wanda Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da gare shi cikin fadin Allah azza wa jalla ittaqullaha haqqa tuqati fadin Allah da ya fada ku ji tsoron Allah mafi yakin tsoro kala sai ce an yi ta'a cewa abi Allah fala yusa bala asaba masa ba wayu kara shine wa ayu zikara ba wazali cewa a ambace yi layun sakar a manta da shi wannan hadisi sahihi ne a bisa sharadin nan na Bukhari da Muslim duk da dai ba su fitar da shi ba a cikin musdar yake a cikin kitabut tafsir babin nan na sharhin ma'anar ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron Allah hadisin mai lamba 3209 ne wa qala al-qurtubi في الجامع إمام القرطبي يبدأ أشكال تابع الجامع وذكر المفسرون ما سفسر سن أنبتا شوى أنه لما نزل هذه الآية شوى عند أن آية تفكى قالوا سابي سنشد من ذن الله يا رسول الله يا مايكن الله من يقوى على هذا yanzu idan an ce a ji tsoron Allah hakikanin da ya fi dacewar tsoronsa wa zai iya samun karfafa akan wannan wa shakka alaihim sai abin ya tsanani فأنزل الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم sai Allah ya rangwanta musu ya haffafa musu ya sauƙaƙa cewa ku ji tsoron Allah daidai gwargwadon ikon ku fa nasakha da hadhihi al-ayatu sai wannan aya ta shafe wacce an qatadata war rabi daga qatadatu da rabi ko bin zaid da dan zaid qala suka qala muqala muqatil muqatil yake wa laysa fi ali imran min al-mansuf shay'an shay'un ai a cikin suratu ali imran tun lokacin a cikin suratu ali imran take a cikin suratu ali imran babu wata aya mansukiya bari dai tana nan tana aiki wannan ta fassara ta yace illa hadhihi al-aya sai wannan aya wakila an ce inna qawluhu fattaqullaha masadatum bayanul li hadhihi al-aya cewa ku ji tsoron Allah mafi hakikan nan tsoron Allah bayani ne na wata aya cikin suratu ali imran tunda shi muqatil ya ce a cikin suratu ali imran babu wata aya mansukiya kenan tana aiki tare da wannan ɗan uwan juna ne kenan shine abin da yake magana wal ma'ana ma'ana fataqullah haka tuqati ku ji tsoron Allah hakikanin tsoro matsatsatum daidai iko wa hadha aswab wannan shi fi daidai aka yi zuwa cikin tafsirar qurtubi a juz'i na uku a shafi na 157 ya zo a cikin tafsiri na sa'alabi juz'i na hudu shafi na ɗari uku da takwas faɗin Allah tsarkaken sarki fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan iko duk da akan wannan aya fa ake taqaddama al-khilaf wato sabanin malamai ya riga ya gabata hal hadhihi al-aya nasika shin wannan aya ta karshe ita ce nasika wacce ta shafe fattaqullaha fattaqullaha ya ulidina man taqullaha haka tukaci shin wannan da muka karanta cikin tagabun ita ce shafe wancan aw laysa nasik binasika ko kuma ba shafiya ce ba bal hiya mabniya laha bari dai ginanniya ce akan ta yar uwarta ce wa innal ma'ana ittaqullaha haqa tuqatihi fi mastata'tu wato abinda ake nufi tsoron Allah cikin abinda za ku iya yi akwai abinda tsoron Allah ne amma ya fi karfinka ya zo za ka iya yin sabo ma kuma ba ka da laifi inna allaha tajawuzli an um inna allaha tajawuzli an ummatul khata'a والنسيان سيمي وما تكره عليه haka manzo Allah yi Allah ya gafarta wa al'umma ta saboda daraja ta inna Allah tajawazli saboda ni Allah ya tsau ya tsallake ya yabi an ummati daga al'umma ta al-khata laifukan da suke na kuskure wan nisyana da laifukan mantuwa wa mastukrihu da laifin da aka takura su mutumin da aka zo aka tsara shi da bindiga aka ce sai ya sha giya in bai sha ba za a harbe shi sai ya sha kuma ba shi da laifi don da takura masa aka kashe shi zai sai dai idan ya ƙi har aka kashe shin shi ko bai saba Allah ba azima ya ɗauka don wani ya kuka sabai wani an ce sai ya faɗi mummunar magana ga janabin annabi ya ce shi wallahi sai dai a kashe shi kuma aka kashe shin ɗayan kuma ya faɗi mummunan magana kuma ya zo yana gaya manzo Allah sai ce ai baka da laifi amma irin wannan ta kasance in kai baka da laifi saboda haka mastata'atun din kenan kaga wancan shi ya daya kai shi wannan kuma shi yaga cewar ba zai zai iya yi kuma ba shi da laifi to da makamancin dai irin wannan tsoron Allah mataki mataki shine as-sahihu wa hadha huwa sai wannan shine mafi inganci sa'alibi da rabi'i dan anasu sun ce mastata'tum ai juhudakum iya gwargwadon ikon ku kenan to wannan jawabi kenan dangane da wannan aya ar-rasul sallallahu alaihi wasallama yukhatibuhu al-jalil shi dai manzo Allah Allah ne yake masa magana shi manzo Allah shine sila tsakaninsa da bayi zuwa ga mahalicci Allah ya ce fastaqim kama umirta shi manzo Allah an ce da shi fastaqim ka daidaita kai bin Allah tsantsar bin Allah ka tsaya a istiqama kamar yadda aka umarce ka wannan annabi kenan li'annahu qawiyyun domin shi manzo Allah ai mai karfin daukan hakan eh domin laqad abadal maula wa ma kuma abid ya bautawa Allah tun ma ba mai bada ai wa huwa yukhatibuna kuma yana magana da istaqimu shi annabi yace ku tsaya walan tuhusu ba za ku iya lissafa ni'imomin Allah gare ku ba ku yi ibada kadaran kadaran ku yi yanda za ku iya shine fasara walan tuhusu din kar ku kidaya matsayi ku ce sai kun kai wannan matsayin gurgudan ikon ku dai za ku haka wannan hadisi ne na ibnu majah daga saubana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istaqimu wa lan tusu ku tsaya a ibada amma kada ku yi lissafin cewa sai kun kai kololuwar istiqama wa alamu ku sani anna khaira amalikum as-salah mafi alkhairin ayyukan ku sallaci wa la yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'minun ba wanda yake kiyaye haƙoƙin alwala sai mu'mini a cikin sunan na ibnu majah cikin kitabu tahara da sunnoninta cikin kiyayewa a bisa alwala hadisi na 273 Allah ba mu tsoron Allah shi ne lam taqdiru ba za ku sami ikon kaiwa istiqama haƙiƙanin tsoron Allah ittaqullaha masadatun fa man ittaqallaha masata'a wanda duk ya ji tsoron Allah gurgurdan ikon sa fa kad ittaqallaha to shikenan sai a cika sa masa sai Allah ya cika sa masa ragowar Shaul Islami ce wannan su ala aqsami su mutane mataki mataki ne sun rarrabu amiyun akwai gama gari a mutane idan taqallaha shi idan ya ji tsoron Allah matsayinsa taba ila Allah sai ya tuba zuwa ga Allah mai mai albarka daukaka wa kharaja min kulli khuluqin daniyin sai ya fita daga dukkanin ɗabi'un banza ila kulli khuluqin saniyin idza dukkanin ɗabi'un kirki amma wal khawasu akwai kuma ba amawa ba akwai khasawa an rere kaman a ce waɗannan su wato tubansu tsoron Allahnsu su bar ayyukan banza su bar halin banza su dawo halin kirki wannan labul na firamare amma ina labul ɗin yan sakandare su ne hasawa ko su hasawa kuma matsayinsu a tsoron Allah su alhawasu keɓantattu me matsayinsu idan sun zo maganar jin tsoron Allah a matsayinsu yamtasiluna al-awamir su aikinsu zartar da umarnin Allah suna zartar da umarnin Allah wa yastanibuna an-nawahi suna nisantar hana-hanan Allah zahiran wa batina ko a fili ko a ƙure ba sa iya sabawa Allah amma waɗancan na level ɗin primary amawa akwai wanda a gaban mutane zai nuna gaskiyarsa da amanarsa in a cikin masallaci zai yi sallah ya yi ruku'u mai kyau amma in shi kaɗai ne burji burji zai yi sallar kura saboda ya zama mai ganin sa kaga wancan shi matsayinsa daban wannan kuma shi da yanda zai yi a gaban jama'a haka zai yi a can koyi kuma a gaban jama'a zai yi shedan yana da wani sharri mutumin da ya tashi zai nazila a cikin jama'a sai zuciyarsa ce har yanzu ba an ka tashi kai sallah a nutsu za a ce ba dan Allah kake ba to ƙaryata shedan ta yi kai in ka ƙi ya ci garaba a kanka to saboda haka su hasawa yanda suke tsoron Allah a fili haka suke tsoron Allah a ƙuri min haisu yarda suna bin Allah ne ta inda Allah ya yarda la min haisu karaba ma'ana ka bi Allah ta inda ya yadda ba ta inda ka yadda ba kada in za ka bi Allah za ka yi sunnar manzan Allah abin da ya fi ma daɗi shi ne sunna amma sunnar da ba ce ma daɗi ba ba ma ka san ka bayyana ta an ce a gidan annabi ana riga ba ɗora tuwo ba ko haka wannan sunna ai ba suka bayyana ta amma irin waɗannan da ba su bayyana misali da an zo an kawo tire da nama a gaba ka san ba juya suke siya zubara da sunna ba wato ta yi ma daɗi kenan eh to shi manzo Allah ana bin sa ne kai tsaye da sunnar da ce maka da wanda ba ce ma ba idan Allah ya kaddara kamar a yanzu wanda Allah ya jarrabe su da rashin samun abincin rayuwa an samu kwana ɗaya biyu kamar ka wannan mutum ya tuna cewa Allah ya ɗanɗana manzo Allah irin wannan dan Allah ya san a cikin al'umma za a samu irin wannan lokaci ba a rigima da Allah eh ba a faɗa da Allah eh la tattaiman ilahana fa tukhuzala ba a tumar Allah to wannan kenan wa khawasul khawas to yan yan jami'a fa a tsoron Allah sune khawasul khawas can mun ji na yan firamare ko nan mun ji na yan sakandare to na yan jami'a fa a tsoron Allah wa khawasul khawas ke banta take banta to su fa ba ma sa tuna kowa ba Allah su sun narke gaba ɗaya ba sa tuna komai idan ba Allah shi ne matsayinsu ya kawo abu ya ce da yawa nan amma saboda duban lokaci ma'anar dai abin da ake nema ta fita Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqullah mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko wasu ma'u ku ji abin da manzon Allah yake gaya muku abin da Allah yake umartar ku da shi shine ma umirtum to ji abin da aka umarce ku biyi sama'a qabulin kuma ji na karba wa ati'u ku bi Allah ku bi manzan Allah wa anfiqu ku ciyar da abin da Allah ya baku a cikin bin Allah in kun ciyar khairan wannan ciyarwar ya kun khairan kenan za ta zama alhairi an nasabce shi ne saboda labarin kana takadira zai zama alhairi ya kuna al-infaqu khayran ciyarwa za ta zama alhairi li anfusikum ga kawunan wa man yuqa shuhha nafsi duk wanda aka tsare shi da rowa shi shuhu an fassara ta da ƙauro an fassara ta da rowa wacce take a cikin zukatan ɗan adam ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla da yawa ɗan adam yin tashi zai alheri sai shi dan yace to ai wannan abin da zaka ba da zaka ajiye zai toshe ma wata kafa kudin nan da zaka ba da ka san ajiye kai jahili shi sa kullum an zo nan gurin wallahi wanda nake tunawa a cikin malamai kuma ƴan kasuwa khalifa ishaq rabi ina yawan tuna shi filin nan da yayi masallacin kofar mata shi kadai ko bai yi komai ba a cikin dukiyarsa in ka je kalli ko masallacin shehu tiya na kofar mata ko a yau ka koma daga yammacin sa tun daga wannan bakin titin da ya tafi stadium zuwa jikin kantin kwari wannan titin da ya fita ba su daga kalle shi da kyau wai shaguna nawa za a ko a yanzu eh shaguna nawa za a amma sai gina yake ya baro Allah Allah ya saka masa da rai ba fa kowa ne zai sami irin wannan ya baya ba sannan ka koma masallacin zama na farkon na can goron dutse lokacin da khalifa ya shaka rabi ya bar duniya an yi ittifaki dan Najeriya babu mai girman gidansa kuma ba gidansa kawai to daga baya ma ya bar filaye yankai yayin da zai yanka baya yace a gida sattin a zaunar da hafizai gida sattin ko iya relar gofar gidan ta ishe ka gida ka san da kura ta kai daka masa wawa Allah da barka da lafiya kuran na har roba shi ma tijan ta kawo daka wawa ubalida ne ya sai gaban kura alhaji ubalida almajirin shi ma tijani yana nan gaban shi ma tijani shi ma ya rasu ma'ana kabarin shi ma tijani yana nan in ka duba daga haka kusa da wannan tayil din nan ne kabarin ubalida shi ne eh farin tayil da kura ta kawo ce to nawa ne sai ta tsaya ce gurnani sai aka yaba mata kan awaki sai ta koma gefe yawa an gane to irin waɗannan idan ka duba kuma ga wancan masallacin shehu ibrahim shi ma gurin kasuwa ne cikin gari ne sannan idan ka zo masallacin jakara nan fa a lokacin da za a yi tun a da kuɗan irin na da ɗan shagon mutum kit za a zo a sai ce shi ba zai sai ba shi ka za a ta da sai mutum ya ce sai an bashi miliyan talatin tun a lokaci a ce goje ka to dirin waɗannan abubuwa na ciyarwa koya ake idan za ka yi shaidan ya zuga ka take shi da zarar zaka ciyar ko zaka bayar da wani abu shi dan yace dan aje ka ce kai na fi karfin ka rena ni na fi karfin ka ba wai fili zaka faɗa ba inda fili zaka faɗa ce lafiya sai shi dan yake daga a zuciyar da za ta ce ka boye din ka boye larabawa suna cewa hatima fil gaibi ya atika ma fil ghaibi fito da abin da yake cikin aljihunka ka bayar sai abin da yake koye sai ya zo amma idan ka rike sai a rike Allah ya saka shi ma tijani duk sanda zai bude tafsiri sai kaji ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai wannan hadisi hadisi ne na sai na rasulullah ingantacce cewa ku tausaya waɗanda kuka fi wanda ya fi ku sai ya tausaya muku tun mutumin da ya tsaya cikin hidima ga al'umman manzan Allah wallahi ba a ganin bayansa wannan mujarrabin ɗabi'a ce Allah ya ba mu kwaikwaitawa shi ne abinda Allah ya ce ana wa an fi ku ciyar zai zama alhairi gare da yan fusu kuma man yi kashuwa nafsi wanda aka tsare shi da rowa wato aka tsare shi domin ba wanda ya isa ya tsare kansa daga rowa sai in Allah ne ya taimake ka so yuka shi za a kawo abin majahuli wanda aka tsare shi daga kwaɗayi ko rowa ko ƙauro ko ƙanƙamo fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu samun rabo alfa'izuna zakarar rasulu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata cewa anna saha'a sakin hannu kyauta wato yin hidima ga al'umma bayar da kyauta shajaratun wata bishiya ce asaluha fil jannati asalinta a cikin aljanna take wa agasanuha fi dunya amma rassanta suna duniya faman kana sahiyan mutumin da isa mai kyauta akhadha bi guslin minha ya rike reshe daya na wannan bishiya mai suna kyauta a cikin aljanna falam yatrukuhu al-ghusl wannan harshen wannan reshen ba zai bar shi ba hatta yantahiya ila shajara har sai ya je da shi jikin wannan bishiya fa yadkhulu aljannata wannan mutum ya shiga aljanna Allah ya sa mu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace washuhu amma rowa da kankamo shajaratun ita ma bishiya ce finnare a wuta aghasanuha fi dunya rassanta suna duniyar nan faman kana shahihan wanda ya zama marowaci zumbuli kenan kankamun kamora eh sunan marowaci kenan ko ka kira shi zumbuli ko ka kira shi kankamun kamora fa sakanji kankara ba ta rikan makangau sunan marowaci kenan to idan mutum ya zama shahihan marowaci akhadha bi ghusnin min aghsaniha ya riki wannan reshe ne daga cikin rassan wannan bishiya hatta yudkhilahu nara har sai wannan reshe ya shigar da shi cikin wuta Allah ya kare kuma wannan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bayani sallallahu alaihi wasallama haka daru kudini ya kawo daga Aliyu daga Imam al-Baihaqi hadisin nan na Abu Huraira a cikin Jami'u Sagiri juz'i na uku lambar hadisi ta 4803 daidai Allah ya raba mu da ruwa. Amin. Nan gurin magana kyauta in dai kana so ma Allah ya jibinci bayan bayanka bayan bayanka to ka tsirin kyauta ka cire hasadar ci gaban wani daga zuciyarka inda dama kada ka kuskura wani ya samu wani abin alhairi ko menene ka dinga jin kaikayin wannan abu kada wani yana kasanka ya samu wani alheri ka dinga tarewa kana hanawa da yawa a yanzu aka ma lissafin irin gidajen da suka wanzu da alheri su kansu ƴaƴa da jikoki ba san dalili ba aikin kakannin kakannin su ne suratul kafi ta kawo wannan wannan katanga da ta tafi faduwa da taska a ƙasa ai ƙarshe ta wa kana abuhuma salihan babansu ne mutumin kirki shi za su waɗannan jikokin an ce kakansu ne fa na bakwai yi wannan alhair a zan sake dawa akwai wata wasu bayan Allah da ake hira da su family ne na su Khalifa da Karabi kwanakin baya suke cewa ai su tun tuni tun suna kauye a can tinki suka faɗi wata ƴar uwarsu ta tsufa sunanta Hajiya Mara sunanta Hajiya Mara sai ya ce ah to ya sunan ta ya ce abin da yasa aka sa mata hajiya mara tun muna kauye mu dangin mu in aka tashi yin abinci sai an yi mara dubu mara ka san yanzu wasu malmala suka sani malmala fa daga baya ta zo a koma fa yau malmala faɗa da ta zo mara muka sani sakaina ake samu na ƙwarya a yanka ai an yi wa mutane dalla dalla yawa a dinga ɗaya abincin nan tafkeke ana ajewa sai ce wallahi tun tala tala kakannin su abin da suke yi in suka tashi irin wannan in suka tashi kwashewa sai sun yi mara dubu to ita wannan hajiya mara din lokacin da ake kwashe to wanzu na kafe ta shi za ki gama hajiya mara to abin da ake nunawa a nan duk lokacin da wani jagora ya tsaya yake taimaka al'umma wallahi bayan shi bayan bayan bayansa ba za ta yi tozarta ba in ji bayan bayan bayansa suna shiga harkar nema sai ga abubuwa sun samu walwala amma wani taurin wani sabu din shi ma jije yake zowa Allah ya kare mu yanzu mutum ya tsinci kansa a cikin tsauri tsauri tsauri to abin da zai yi dai ya kokari in ya samu dan abin a cikin tsaurin yake bayarwa ko zai yanke wannan jijiya ya shiga cikin daula dan alheri bi yake an gane yawwa kiyaye wannan kafa alheri shi ke wanzar da alheri in tuqridallah إن تقرضوا الله قرضا حسنا يداعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم har yanzu a maganar ainihin kyauta din ake da sadaka da hidimta al'umma Allah ya ce in tuqridullah in kun baiwa Allah rance dan zan ban da ma hikima ta alqur'ani da yaran da za ka gane kai waye da zaka ba Allah rance yanzu ala sabil misali a ce za ka ba ɗan wata rance kai nawa za ka ba yi to amma Allah ce ka ba shi rance saboda ka gane ma'ana ka taimaki halitta shi ne rancen da za ka ba Allah ai akwai hadisi kudisi rabbani da Allah yake cewa kai ɗan adam na yi rashin lafiya baka je ka duba ni ba ya ce to kai ne rabbul izzati ai na kai rashin lafiya ya ce ai wannan kai rashin lafiya ranar kaza ga watan kaza da ka je da ka same ni a gurin shi ma ba ya alwana ba yardarsa an gane yayi to nan ma rancen da yace ka bashi ta ina zaka ba Allah rance ka ba da sadaka ka ba da kyauta ka ba da hadiya ga wasu sai ya je gurin Allah in ka wa wajadu ma amilu hadira min tuqridillah qaradan hasanan ki kyarance bi an tatasaddaqu ake nufi ku yi sadaka an didi kalbi kuna mai jin daɗi kakkai sadaka kana murtikewa an da ka dalla ka tafi to ba ka bar a banza لا تبدلوا صدقاتكم بالمن كالذي ينفق رئاء الناس ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه فتركه سلدا لا يقدرون لا شيء مما كسبوا cikin jin daɗi yake ba da sadaka ba wacce da Allah ta fikka na guri ka biya naki kaya banza zai wa Allah rance kana mai jin daɗi yudaibu zai ninka lakum gare ku ya mayar da abin goma zuwa ɗari bakwai ila akasar min zalika gurgudan imaninka wal qaradu shehu ran yace rance din nan sammahu qaradan Allah yace rance ne le ta tahaqququ bil jazai saboda ka tabbatar saka ma da shi aka aka ba aka ce rance Allah ba sai ka bashi sadaka ba rance Allah yake akwai bambanci tsakanin rance da sadaka shi fa rance ya fi lada fiye da sadaka ka ba mutum rance ya fi sadaka lada kar ka ba mutum ya zo rance wurinka ka bashi kuma ya dawo ka ci ai sadaka na baka to nan gaba in ta in ta rikice masa in mai jin nauyi ne zai ji nauyin ya dawo kuma rance abin da yasa ya fi sadaka shi ya yi tafsili anan duk mutumin da ya ga ya nemi rance bukata ce ta kama shi amma da yawa akan baiwa mutum sadaka kuma ya fi karfinta shi rance a cikin bukata ake neman sa shi za ya fi lada domin taimako ne a cikinsa yawwa taimako ne kuma shi wanda aka ba rance din kada an ce an ban masa kuma ya ji daɗi kada ta sake rufewa ko da yake wani dawowa zai fa eh wani dawowa ne to da halaye halin dai saboda lokaci wal qarin samahu qarban saboda a tabbatar da akwai sakamako zakar rasul sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ambata yace daren da aka yi Isra'i da shi ya gani a rubuce a kofar aljanna as-sadaqatu bi ashri amsalha duk mutumin da ya bada sadaka ana ninka masa goma in sadakar kwandala ka ba to darajar ta kai kwandala goma a gurin Allah wal qarabu amma shi rance bi samaniyata ashara ninki goma sha takwas ake saboda ya fi sadaka mun riga mun yi magana fa qala ya jibrilu sai manzo Allah ya ce ya jibrilu ah to sai iya na rance ya sami irin wannan kololuwar daraja fiye da sadaka ya fi lada to mun kuma gashi mai sadaka fa yana bada dukiyarsa ne fa ba zai sake kallanta ba ba za ta sake zuwa hannunsa ba amma a ce rance ya fita daga wa karaja minhu tamaman ya fita gaba daya wal qaradu sayarji rance ko in an ka ba ai zai dawo shine ya tambayi malaika jibrilu manzo Allah to me ya hikima take fa qala jibrilu sai malaika jibrilu yace la'anna sadaqata rubbama dafa'ataha ila shakhsin laysa bimuhtajin ilaiha ai ta sadaka so da yawa kana bayo mutum ba shi ma da wata bukata zaka yi samun sabo na kawai kace ga sadaka wata kila yana da miliyoyin haka ba za ka sani ba amma rance sai mutum ya karya bullansa shi yasa ya bulada an gani in ji mala'ika jibril in ji manzon Allah li'anna sadaqata rubama dafa'ataha ila shakhsin laysa bimutajin ilaiha fil hayy wal wal muqtaridu amma shi wanda yake neman rance la yaqtaridu illa li haji baya neman rancen sai a cikin bukata haka abin yake ibnu majah ya fitar da wannan hadisi daga sayyidina Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bayani alqardu la yakunu illa lil haja fala hadha jaa alqardu shi yasa anan Allah sai kawo na kololuwa yace man zallazi yuqridu Allah waye zai ba Allah rance ana nufin ka taimaki bayan Allah to yahudawa ma da suka ji wannan suka ce aha shi ma talaka ne ka ka suka faɗa Qur'ani sai da ya kawo laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu agniya zaka ce yanzu Allah ma rance yake ne ma zo nan mu ne muluniyoyi zo mu baka ko Allah take iskanci sai Allah ya ce to wallahi naji naji eh Allah ya ce sai mun kama ku idan ma'anar aya din saboda haka ana nufin taimakon halitta a cikin halitta ake samun yardar Allah wannan shine yace alqardu la yakunu illa للحاجة فلهذا جاء القرض أكثر صوابا من الصدقة فلهذا سمى الله الصدقة قرضا شي سا أبن ذاك باير دن صدقر كباير تو غورن الله زي زي أجي مكاينك eh saboda akwai sakamako yudha'afu lakum wa yaghfir lakum Allah zai gafarta muku abin da yaso wallahu shakurun Allah mai yawan godiya ne mai bada sakamako ne Allah sadaqata bata sadaka halimun mai haƙuri ne yu'ashirul iqaba alal ma'asiya yana jirkinta azaba daga in an yi sabo Allah tabaraka wa ta'ala yace alimul ghaibi wash shahadati al-azizul hakim shi Allah alimul ghaibi shine masanin koye wash shahadati da fili al-azizu mabuwayi ne a cikin mulkinsa alhakimu gwani anan zamu tsaya a ƙarshen aya kuma lokaci yayi cib da cib cib insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana dan da ake yantawa a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya yantar da mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin